أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله دعا da mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyi da zamu karanta Allah ya ba mu lada akai inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana innahu huwal ghafurur rahim muna nan cikin suratul anbiya'i za mu tashi kan aya ta 82 insha Allah bismillah to bismillah ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين na'am Allah madaukakin sarki yace wa sakharna li Sulaimana mun hore ma annabi Sulaimana ar-riha wato iska asifatan wanda take mai karfi ai shadidatul hububi mai bugawa da karfi eh wa khafifa bi hasabi iradatihi mun gane ko tana da sauri tana tana da ƙarfi tana da kuma sauki gwargwadon yadda shi annabi Suleiman yake son wannan iska ɗin tajiri tana tafiya bi amrihi da umarninsa ila ila al-arbi allati barakna fiha zuwa ƙasar nan da muka yi albarka ciki wayar sham ita ce ƙasar sham wato sha annabi Suleiman Allah sai ya hore masa iska da Allah yana da dawakai to lokacin da suka ɗan shagaltar da shi daga ibada ya shiga duk yayyanka su ga baki ɗaya sai Allah ya canza masa wannan abin hawan ya koma kan iska yake hawa in yayi niyyar tafiya kawai to iska ne za ta zo ta ɗauke shi ta kai shi duk inda yake so to wannan yana ɗaya daga cikin abin da aka hore ma annabi Sulaiman shi tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha ai tajri muntahiyatin ilaiha fi rawaihi min safarihi lokacin da zai yi tafiya zai hau ya tafi aw rujuihi ko kuma lokacin dawowar shi ba da ma ba da ma safarar bihi bukratan bayan wannan iska ta kai shi da safe sai kuma ta dauko ta dawo da shi da yamma qala al-hasan lamma shugilat nabiyillah lokacin da aka shagaltar da annabin Allah Sulaimana wato da wayannan dawakai hatta fatatu salatul asr har har sallar la'asar ta ta wuce shi to gabi ba sai yayi fushi ya yi fushin nan lillahi saboda Allah ba a karar khairu ya soke waɗannan abin nan dawakai ɗin gabaki ɗaya. Fa abdalahullahu makana khairan min hawa asrau sai Allah ya canza masa wato bigiran wannan dawakai ɗin sai Allah ya canza masa da abin da ya fi wannan alkhairi da sauri ita ce iska. Ai ita wannan iska ta jiribi amri kai fasha tana tafiya da umarninsa duk yanda ya so. wakana ya kasance wakana wa kunna bi kulli shay'in alimina mun kasance masana ga kowane abu eh min zalika yana daga cikin ilmi na sanin bi annu diyahu sulaiman nu diyahu sulaimana muka ba mu annabi sulaimana yad'uhu ila abinda zai kira da shi lal khubu ilana zai kira shi zuwa ya kaskantar da kai zuwa gare mu fafa'alla alamuktaba ilmina sai muka aikata wani abin a bisa hukuncin abin da ilimin yake kai. Allah ya san wato abin da zai faru shine har ya kai ga wannan ɗin. Na'am, Allah ya ce, ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك نعم وكنا لهم حافظين Allah ya ce wasa karna hakan nan mun hore mina mun hore ma annabi Sulaiman mina shari daga cikin shaydanu sune aljanu mun hore masa wayannan wanda man yago suna suke yin nutso lahu gare shi ayar kuluna fil bari suke shiga cikin kogi fayakhrijuna su fito minu daga wannan teku din ko kogin aljawair wato jauhari li Sulaiman ga annabi Sulaiman wa ya'maluna kai suna yin aiki ma amalan aiki duna zalika koma bayan wannan irin gini da sauransu wa kunna mun kasance lahum gare su hafizina masu kiyayewa ne min ayyab su duma amilu saboda kada su bata aikin da suka yi la'annahum domin su wayannan jinni kanu sun kasance idza faragu min amalin qabla al-layl idan suka gama aiki kafin dare afsudu he su bata shi illam yashgulu bi gari inda ba ba su wani aikin ba su aikin kawai suka sa gaba in sai gama wannan aiki kafin lokacin tashi sai su rubde shi su rushe shi su sake sabo to dole sai ana sa ido a kansu na'am faljinnin lazina sakharahum Allah linnabi sallallahu alaihi wasallam amma kage aljannin na wanda Allah ya hore ma annabi sallallahu alaihi wasallam min jinnin nasibin jinnin nan nasibin wa gairihim da wannan su aflalu sune suka fi falala mimman sakhara li sulaimana daga aljannin da aka aka hore ma annabi sulaimana لأن الذين دومون سوني وإنن لأن الذين سخروا للنبي دومون وإنن wanda aka hore ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minuna mu'minai ne wallazi sukhiru li sulaiman wayannan kuma wanda aka hore ma annabi sulaimana kuffaru shayatin wato kafirai ne daga cikin wannan aljannu wal mu'minuna kaga mu'minai manzuruna wato anai musu gargadi wa shayatin su kuma shaytanu daga ciki mashguluna sun shagaltu bi amali shaqa da al'ada ayyuka wanda suke masu wahala وليس لهم عقول باس da hankali wala budda lahum babu makawa gare su min hifzin da'imin na daga kiyayewa dawwamaniya dole sai akwai wani akan su yana tsaye wa qadinta tasirhum bi mawt sulaiman hore horewa da ake yi ma aljanu a hore ma wani aljanu yayi aiki da shi wannan ya kare bi mawt sulaiman da mutuwan annabi sulaiman mun gane ko shekaran jiya ina sauraron wani shiri da ake yi a freedom radio ko radio barkata family to wani daga nan abuja yana sana'an kankana ya je siyowa a ta can wajejen sokoto daga nan bai dawo ba shi kenan da bai dawo ba yana da mata biyu duk sun matsu dai ana ta kaiwa ya za a ganshi ya za a ganshi har suka yi tuntuɓi wato ‘yan uwan mijin, to shi ne ‘yan uwan mijin suka ce su ma sun je sun samu wani malami, wannan malamin sun yi ciniki da shi an siyo wani ɗan aljani. Wai wannan ɗan aljani ya kewaye duniya ga baki ɗaya ba a ga wannan mijin nasu ba. Haji rikici fa, eh, wai ya kewaye duniya ya nemi wannan mutumi bai gan shi ba. To shi ne nan malam yake tabbatar mana cewa hora aljannu su yi aiki wa mutane wannan an gama shi tun lokacin annabi Suleiman. Duk wani abin da zai zo baya ya shiga bokanci ne. Mun gane ko? Duk wani abin da zai zo na jinnu, a'a jinni ya yi kaza, jinni ya yi kaza, aljani ya yi kaza, aljani ya yi kaza, wannan duk shirgi ne na bokanci. Shi malam kaga bai yadda da wannan ba. To shi yasa ni na yi ta mamaki da na ji wai ba a karanta kuma tafsiri na shi mala abakar mamudu ne yanzu wai ba abun wannan shi to in baka bi sharhin mala abakar mamudu ne kai sharhin wane ne zaka bi wanda shine dan Najeriya dan kasan mu kenan shine mala yace to an gama wannan tun a wancan lokaci din ya Allah ka ba mu dacewa ya Allah ka tsare mana imanin mu to haka za ka samu yanzu yadda mutane suke ta bokanci suna cewa aljanu ne e wa qadinta ha tazkiruhum bi mawt sulaymana bi khilafil mu'minin sabanin mu'minai fala ya hatajuna ila hibzin su wayannan aljanu mu'minai ba sa bukatuwa zuwa ga me kiyaye su wa amma tazkirur rihi amma horewan iska da aka yi ma annabi Sulaiman faƙar ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi lalle ya zo cikin littafin imam bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusurtu bisu ba wa wa ahlakat adun biddubur annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an hore mishi wannan iska din yace an hore min iskan su ba a iska kowanne tana da sunanta ana kiran wannan nasimus sibahi wato iskan da yake tafiya da kusan asuba zuwa har a yi sallah asuba a sunanta asuba to an hore ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kamar yadda aka hore masa jefa tsoro ga waɗanda za a je a yi yaƙi da su tun gabanin ya je wannan yaƙi to haka aka hore ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan iska to fa taskir kaga wannan horewa din lil domin yaƙi ne ai za su je su firgita abokanan gaba wanda za a yi yaƙi da su. To Allah ya ce wannan horewa lilkital domin yaƙi a jazmin hu lil hamli shine yafi girma daga ɗaukan ma annabin a ce yau ga iska ta ɗauke shi. to fa hahiyal yawma to ga wannan iska kuma a yau din nan ita ma musakharatin an hore mana ita li hamli da'irat domin su dauki waɗannan jirage aljawiya sune jiragen sama akan iska kawai suke tafiya asaqila ga su da nauyi za a samu jirgin da yake iban mutane 500 kamar zuwa aikin hajji za ka samu wannan sabin ko sabin ɗin yana ɗaukar mutane sama da 500 duka kuma ya tashi a cikin iska su yi ta tafiya kaga Allah ne ya hore wannan to duk wannan wato yana daga cikin abin da Allah ya hore ma ɗan adam saboda yi godiya to amma mun gode ma Allah bisa wannan ni'ima ɗin ka tuna a nan garin namu a nan garin namu akwai wanda suka tafi maka nan da kafa da ƙafa suka taka suka tafi maka ana tafiya a ci zango a nan ana tafiya a ci zango a nan a yi shekara a nan a yi noma a nan har a isa garin maka a nan garin akwai wanda suka yi wannan tafiya da yawa ma an yi wannan tafiya na tafiya abin nan yin aikin hajji amma da ƙafa lokacin babu ma abin hawa mun gane ko to aka zo aka so samun abin hawa ake ta tafiya gashi a yau in ka ga dama sai ka je yanzu ba gashi muna safiya ba to in ka ga dama sai ka je ka yi sallar azahar ɗinka yau a cikin maka mun gane ko in an yi azahar kuma ka dawo nan ka yi sallar isha'i awa hudu ne tafiya yanzu ka ga yadda Allah ya hore mana wannan iska mu kuma a yanzu tafiyar da za ka yi shekaru kana yi yanzu duk za ka yi ta cikin awa hudu ne kawai to tukunna ma akwai abin da zai zo ya fi wannan sauri ya Allah ka ce muke mu qissatu sadisa qissa ta, ta shida qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin to wazkur ka ambata musu ayyuba ai shi ma yana daga cikin annabawa huwa rajulun mutum ne min rumin daga daga daga daga romawa eh yanta subu ana danganta shi li isa bin isha ga isa dai ishaqa wa kanat ummuhu min walad lutin jatuman shi ko tana daga cikin wato ƴaƴa jikoki ne na annabi lut bin harana aki ibrahim dan uwan annabi ibrahim wa huwa shi ko annabi annabi ayyuba huwa abu zulkifli shine baban annabi wanda ake kiran shi zulkifl asalin sunan zulkifl sunan shi bashar to shine baban shi in ka ambata musu lokacin da na da rabbahu shi annabi ayyuba ya roki ubangijinsa wa qad asabahu durrun haqiqa wani cuta ta same shi fa kafa sai ya ji tsoro ala dini utaba'i akan addinin mabiyan shi allazina kanu ma'ahu wanda suke tare da shi kada su ban su fantare su kiyin addini fa qala sai yace inni lallai ni masaniyar dur wato cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kai ne kuma mafificin masu rahama huwa du'a'un wannan ai addu'a ne li'anna shakayata domin wato kaiwa kuka lillahi zuwa ga Allah du'a'un addu'a ne kana roƙon Allah ne in ka kai kuka zuwa ga Allah ka kaman ka roƙi Allah ne wa shakawa kaiwa kuka almanhi wanda aka hana an ha wanda aka yi hani akan ta la takunu illa al shine wato wanda bata kasancewa sai dai ka kai kuka wajen dan uwanka dan adam in ka kai kuka wajen dan uwanka dan adam akan abin da ya same ka to kaman ka kai karan Allah ne a nan waje din saboda haka wannan an yi hani ko ma ka fuskanci Allah mun gane ko shine yake ganin ka shine ya san jujjuyawanka shine ya shine shine almudabbiru mun gane ko shine mai juya al'amura gare ka toro ki Allah gaba gadi kuma kana tare da yaƙinin cewa Allah zai amsa maka wannan addu'a din to ka roki Allah a daidai wannan lokaci din kada ka koma kana kaiwa kuka ga ɗan adam a'a kai kukanka wajen Allah Allah sai ya yaye maka abin da kake ciki la ta kuni illa lil khalqi la lil khaliqi banda kukan da kai in ka kai kuka wajen Allah kan ai ka roki Allah ne kai tsaye na'am me ya faru فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ربنا نعم وذكرى للعابدين
Na'am, to kaga wancan karatu da muka yi wa sakarna wa mina shaɗin man yago suna lahu ɗin nan ko? To da yawa in mun isa can lahira wato sai an yi ta shari'a da aljanu da ake danganta musu ayyukan da ba su suka yi ba. Ta aljani ya kama wannan aljani, akwai cututtuka da yawa kai wannan typhoid ɗin nan in yayi yawa a jikin ɗan adam wallahi kai ka ce ya haukace ne. sumbatu zai dinka zai dinga yi na fitan hankali ana zuwa kai maganin typhoid shikenan kuma ya tafi ina wancan da aka ce aljani ne ya je ya kama shi mun gane ko ga cututtuka kuma can na cikin kwakwalwa dama mu al'adamu ba mu san kwakwalwa tana ciwo ba to kwakwalwa ita kanta tana ciwo kaga al'adamu duk ba mu san su kashussuwan nan suna ciwo ba kashussuwa suna yin ciwo ba wai jiki ne kadai ƙashi na yin ciwo ido na yin ciwo hanci na ciwo kunne na ciwo kafa na ciwo komai ma na ciwo a jikin ɗan adam to mun san maganin nuwan wayansu wayansu ba mu san maganin nuwansu ba kamar na kwakwalwa ba mu san maganin nuwansu ba yana taba mutum sai a ce aljani ne ya je ya kama shi alhali ana zuwa da shi bauchi sai ka je ya samu lafiya to akwai duk irin waɗannan to saboda haka lallai mu dawo kada imaninmu ya dinga tafiya haka kawai wawai ba tare da bincike ba. To shi annabi ayuba da ya roƙi Allah ya kai kukan shi zuwa ga Allah ya ce anni masaniya burru wa anta arhamur rahimi na kai ne mai rahama fasa jamna lahu Allah ce sai muka ansa mishi du'a nida'ahu wannan kira da yayi faka shamna muka yaye ma bihi abin da ke gare shi min burri na daga wannan cuta din wa ataina muka zake mishi alahu wato iyalan shi ay yadulla haza wannan yana nuni ala anna dhurra lallai lai cutan nan masa auladi ya shafi ma ƴaƴan shi lin ziyadati al-ibtila'i domin a ƙara domin ƙaruwan jarrabawa da aka yi akan shi annabi ayuba Faka shafa Allahu dhurra sai Allah ya yaye wannan cuta anhu wa raddahum ya dawo da iyalai ilaihi zuwa gare shi ala hali sihhatu wal afiya kan hali na aminci da kuma lafiya wa atahu mislahum sannan ko muka bashi misalin waɗannan zuri'a nashi min zawjatihi wato daga daga matan shi warada ilaihi aidan sannan aka dawo masa da malahu dukiyan shi wa zadahu ab'afahu jaza'an wa aka ƙara masa ab'afahu ninkin wannan dukiya din jaza'an wannan sakamako ne na sabrihi hakurin shi wa aubatihi da kuma komawan shi ila maulahu zuwa ga mahalicin shi algani mawadaci bila jaza'in ba tare da da da ƙaraji ba wala taraddudin ba tare da kuma kokonto a cikin cewa Allah zai amsa wannan addu'a din ba rahmatan wannan rahama ne min indina daga gare mu inji Allah wa zikira kuma ambato ne da lil abidina ga masu bauta ma Allah cewa li yasbiru su yi haƙuri fai sabu sai a saka musu ya Allah ka wadata mu da haƙuri wannan kissa ta shida ta ƙare za mu je kissa na bakwai na'am إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين to wa Isma'ila ambata musu kissan nan na annabi Isma'il wa Idrisa da kuma annabi Idris wa zalkibli da zalkibli kullum kowanne daga cikin su minas sabiri ne yana daga cikin masu haƙuri annabi Isma'il yayi haƙuri annabi Idris yayi haƙuri hakan nan zalkibli yayi haƙuri ai ala da'atillahi abisai ma Allah da'a wa an ma'asiyati kuma sun yi haƙuri kan cewa ba za su saba ma Allah ma Allah ba amma Isma'il amma annabi Isma'il fa ma'arufun wannan sananne ne fa huwa ibn Ibrahim ai shi annabi Isma'il dan annabi Ibrahim ne khalilullahi badadin Allah wa abul arabi shine kuma baban larabawa sabara yayi hakuri alal inqiyad lizabi inda ya mika kanshi saboda a yanka shi domin baban shi annabi Ibrahim yace lallai shi yayi mafarki kan cewa a yanka shi me yace a wannan waje babu tantama yace ya abati almatu umar ka aikata abin da aka umurce ka fasatajidani insha Allahu minas sabirin zaka same ni da yardan Allah daga cikin masu haƙuri falamma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da duk suka miƙa wuya annabin Allah annabi Ibrahima ya yadda ya ɗauki wuƙa kan cewa zai yanka ɗan shi dan shi annabin Allah annabi Ismail ya yadda ya miƙa wuya ya kwanta wa tallahu lil jabin ya ka kwantar da shi a gefen shi ga wuka a hannu Allah ya ce wanadainahu ayya Ibrahim sai muka kira shi muka ce ya Ibrahima kar saddakta ru'ya hakika ka gaskata wannan mafarki din shikenan Allah ya ce wa fadainahu sai muka fanshi annabi Isma'il bi zibhin azim wato da abin yanka wanda yake mai girma to kaga wannan ai yarda ne kuma jarrabawa ne ka duba kawai yanzu yanzu a ce ka ta hanyar mafarki sai ka yi mafarkin cewa ka yanka ɗanka sannan ka yadda za ka yi wannan ɗin sannan shi ɗan ka faɗa mishi ɗan kuma ya yadda cewa a yanka shi ba yaddan kaɗai ba ma aka kwantar da shi, wannan kuma ya ɗauko wukan, gashi an danne za a yanka, sai aka kira annabi Ibrahim. To, kaga wannan jarrabawa ne, wannan jarrabawa ne, iya jarrabawa. To, saboda haka, ai mun same shi innahu kullum mina sabirin suna daga cikin masu haƙuri. mun gane ko wa huwa akbaru shi annabi annabi isma'il akbar ya girma min ishaqa daga ya girma annabi ishaq mun gane ko su ƴan uwan juna ne amma jatuman su ba ɗaya ba eh ya girma annabi ishaq da 40 da 40 sinina da shekara 14 wa asha ya rayu 130 shekara 130 wa kana ya kasance ya amura ahlahu bis salatu waz zakatu wa kana inda rabbihi mardiya kamar yadda zo cikin suratu maryam ya kasance yana umartar ahalinsa da sallah da zakka kuma ya kasance yardajje wajen ubangijinsa wa amma idrisa amma annabi idris وهو وهو وهو اخته جد جد نوح شake kira akhto shi ko kakan annabi nuhu ne kaga shi ya riga annabi nuhu zuwa wa kana siddiqan nabiyya shi ma ya kasance mai gaskiya ne kuma annabi ne Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliya mun ɗaukake shi bigire wanda yake mai girma madaukake wala yurahu makanu har yanzu ba san ina yake ba amma an ce yana can cikin sama ta hudu yana bautan Allah. Wa amma zulkifli amma shi zulkifli fa huwa ibn ayuba shi dan annabi ayuba ne wasmuhu bashar sunan shi bashar wani kiba an yi masa lakabi bi zulkifli da zulkifli li annahu domin shi takaffula tukaffila bisiyami ya lizimci da ya dora ma kanshi yin azumi jami'an hari dukkanin yininsa wa qiyamil jami'a laili da kuma tsayuwan dare a dukkanin daren shi wa an yaqa wa an yaqba bainan nas kuma yi hukunci tsakanin mutane wala yagdabu wa la yagdabu sannan ko bashi fushi duk jafa'in da aka yi masa shi baya fushi fa wafa bi zalika sai ya cika wayannan abubuwa da aka jarrabe shi da shi an samu hakuri shi ma wajen shi Allah ya ce wa adakallahu وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم من شقد في رحمتنا تكن رحمهم إنهم لليسوا وإن النباوا من الصالحين سنة دقا تكن باي نقري mun gane ko za shi ne za ka samu kowane annabi yana cewa tawaffani musliman wa alhikni bis salihin duk annabawa in aka zo ƙarshe su ce ya Allah ka ɗauki raina ina musulmi sannan ka haɗa ni da mutane na gari kai ma addu'an da zaka dinga yi kenan ya rabbi tawaffani musliman wa alhikni bis salihin ya rabbi tawaffani musliman wa alhikni bis salihin tunda mun san iyakacin inda za a je din kenan shine gidan mutuwa inda za a je ɗin kenan ta kenan shine mutuwan to ya Allah ka ɗauki rawan muna musulmai ka sada mu da mutane na gari mu kasance cikin su Allah ya ce wa adakalnahum fi rahmatina innahum minas salihina eh na'am to sai kissa na takwas Allah ya ce wa zannuni wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada na'am
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فواذكر كأنبة ذنوني كتنا مصد ذنون واتوما أبو تشنكيبي أي صاحب الحوت شيني صاحب الحوت إذ نادى هو مجزون كو ما أبو تشنكيبي وهو يونس شيني يونس ابن متى eh nusiba an danganta shi ila ummihi zuwa ga jatiman shi alama qalahu ibnu asir wa ghairihi kan abinda ibnu asir daga da waninsa suka faɗa izhaba ambata musu wani lokaci a cikin tarihin shi izhaba mughabiban lokacin da ya tafi mughabiban yana mughabiban yana mai fushi liqaumihi ga mutanen shi mimma qasa minhum daga abinda ya nema daga gare su walam yu'zallahu fi zalika alhali ba a yi masa izini ya fita ya bar su ba da ya kira da suka ki amsawa sai ya rabu da su ya fita kawai ya bar su to kaga wannan akwai darasin da za mu ɗauka musamman ga masu da'awa ya kiraye su zuwa ga bauta ma Allah ba su yarda ba har ya yi fushi sai ya fita alhali ba a yi masa umarnin cewa ya fita ya bar su ba sai ya fita ya bar su shine za mu gabi ban wawahama ya samu wahami anna muhajirin anna hijranahum kan cewa kaurace musu da adam imanihim billahi saboda basu yi imani da Allah ba kan cewa ja'izun wannan ya halatta lahu gare shi fa zanna sai tunani Allah naqdir alaihi ba za mu samu iko ba mu da karfi akan shi ai naqaba alaihi bima qabaina muka hukuncin akan shi da abinda muka hukunta min habsihi fi badn hutin wato inda muka ajiye shi a cikin cikin kifi din aw nubayyiqu alaihi bizalika ko kun mu kuntata masa ta dalilin wannan barin wayancan jama'a nashi da yayi to fanada lokacin da ya fita zai tafi kifi a cikin kogi sai kifi ya haɗiye shi domin suna cikin jirgin ruwa suna tafiya jirgi ya soma wato kaman zai kife to su kuma al'adar sun san yan jirgi yana haka to akwai mai laifi a ciki aka duba aka duba dai annabin Allah annabi Ayuba shine mai laifi aka wurga shi cikin cikin cikin ruwa fal taqama hulhutu wa huwa mulim shikenan sai kifi ya haɗiye ya haɗiye annabin Allah sai da ya zauna a cikin wannan kifi kwana arba'in yana cikin wannan kifi fanada to abu ya kai abu fanada sai ya kirayi Allah fi zulmata cikin wannan duhai da yake ciki an ce zulmat wato duhu da yawa mun gane ko ai zulmatul layli ga duhun dare wa zulmatul bari ga duhun cikin kogi wa zulmatul badnil huti ga duhun cikin kifi da yake ciki kaga duhai har guda uku yake ciki ya kiraye Allah ya ce Allah ilaha lallai ina tabbatarwa babu abin bautawa illa anta sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni lallai ni kuntu na kasance min azzalimin daga cikin azzalimai fi zihabi wajen tafiya na min baina qaumi tsakanin jama'a na bila izinin ba tare da izini ba baka bani izini ba na tafi na bansu mun gane ko to saboda haka ko a wajen aiki ne duk inda zaka tafi ka sanar zaka samu a wajen aiki na gwamnati akwai abin da ake kira movement book yawa kana aiki a nan kana koyarwa za ka fita ka je kasuwa to rubuta na fita na je na tafi kasuwa yin kaza shi kenan kamar izini kenan ka nema domin ka rattaba wannan eh an zo an san baka nan to annabi ayuba shi sai ya bar jama'an nashi ba a masa izinin tafiya ba sai ya tafi ya bar su su ci gaba da halaka kenan kaga ba a masa wannan bayani ba sai tafi ya bar su to me ya faru فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
to fasajabna lahu Allah ce sai muka amsa da'a'insa wa najjaynahu muka tsiratar da shi min algami daga cikin wato wannan bakin ciki bi tilkal kalimatu saboda wayannan kalmomi da yayi amfani da su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to hakan nan ko a yau, ko a gobe, ko a jibi, duk in ka faɗa cikin abu ba gaba ba baya, ka gagara fita, to ka tuna wannan shi nuna da irin addu'an da ya yi. Sai ka ci gaba da wannan addu'a ɗin, la ilaha illa anta subhanaka inni kunti minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kunti minaz zalimin. Addu'an da ya yi kenan ya fito daga cikin duhun, cikin kifi, da kuma duhun teku da kuma duhun dare. Kaga yana cikin kunci ne, an kama shi, an ɗaure shi, to yanzu Allah ya fitar da shi. To hakan nan kai ma, duk halin da ka shiga kanka, ka shiga cikin mari babu yanda za ka yi, to a ci gaba da yin wannan addu'a ɗin, a yi ta yi, a yi ta yi ana tawassuli da ita, Allah zai fitar da kai. na'am Allah ya ce fasa jabna lahu wa najjaynahu min al-gami wa kazalika Allah ya ce hakan nan ne kama najjaynahu kamar yadda muka tsiratar da annabi a- annabi annabi annabi Yunusa hakan nan ne na- na- ninji muke tseratar da almumini na muminai min karbihin daga bakin cikin su idan sagasu bina da'ina idan suka nemi taimakon mu da'ina suna masu addu'a wa an nabi an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu lallai shi ya ce lam yad'u bi hadha du'a rajulun muslimun fi shay'in qattu illa istijaba lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yad'u bi hadha rajulun muslimun mutum musulmi ba zai yi addu'a da wannan addu'a da annabi Yunus yayi ba a cikin wani abu da ya shafe shi illa istijaba lahu face an amsa masa wannan addu'a din to ina muke sake ibada na addu'a za mu yi ne kuma mu ci gaba da yi kuma babu kosawa eh sai mu ci gaba da yin addu'a din Allah ya fitar da mu daga halin da muke ciki a yau Allah zai amsa addu'an mu na'am Ah, ah, wannan hadisi rawahu hakim bi isnadin sahihin fa walu to farkon wannan addu'a dai in ka duba tahlilin akwai tahlili akwai hailala a ciki mun gane ko akwai hailala a farkon wannan addu'a shine la ilaha illallah mun gane ko wa wa awsatuhu tsakiyar wannan addu'a tasbihun akwai tasbihi a ciki la ilaha illa anta sai aka ce subhanaka kaga tasbihin da yake cikin tsakiyar wannan addu'a kenan wa akhiruhu karshen shi kuma fa iqrarun bi zambin wato tabbatarwa da zunubin da kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ai ka tabbatar da kayi zunubi ne shine har ka tabbatar da shi anan saboda haka kuma haka ake so ka san e ga laifin da ka yi ka faɗa ma wanda ka masa laifi ga laifin da na yi ka yafe ne hakan nan kuma ake neman yafiya in ka yi wani abu e na maka laifi ni ne na yi maka kaza da kaza da kaza saboda haka ina roƙon ka yafe mu dole za ka ga mutum komai zafinsa sai ya sauko saboda me ka tabbatar da cewa ka yi laifin sannan kuma ka dawo ka kaskantar da kanka kana cewa a yafe ka fa wajen shari'a ne kayi an kai ka kotu eh ana ana tuhuman ka da laifi kaza da kaza da kaza alkali kenan ana tuhuman ka da laifi da kaza ka- da kaza da kaza eh haka ne yalla bai na aikata ina roƙon a yafe min baka wahal da kowa ba in za a ɗaure ka shekara kusa ce a mai da shi shekara ɗaya ko taron dubu arba'in sai a ƙare a wannan amma ka ja ka ja alhali babu inda za ka je to an yi ta yi kenan gwargwadon jimawanka wajen wahalarwa gwargwadon daɗewanka da za ka yi cikin wannan wahala na'am wal maqsud bi hadhihi al qissa abinda ake nufi da wayannan kissosa da Allah ya kawo mana wallahu alam Allah shine dai yafi sani to tazirun nabi wato gargadi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal murshidina da masu wa'azi ashabu da'wati sune masu yin da'awa da hu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam min adamin sabari na daga rashin yin hakuri wal amali da kuma yin aiki bizanni da zato kada ka yadda a rayuwanka ka soma yin aiki da zato, ai ina zaton abin da ya faɗan nan ga fassaran shi, ko kuma ina zaton abu kaza yake nufi, bari har sai ya bayyana maka ga abin da yake nufi ɗin. Babban abin da yake kawo gaba a tsakaninmu shine fassara mutum. Yana yin wata magana, "Ai, da ni yake yi ai, kai kuma bai faɗa maka da kai yake yi ba. kai ka je ka gane alamomin duk da kai din yake yi ibris da wannan din sai ka ji kaman ba da kai yake yin ba shi kanshi sai yayi nadaman to me isa ya faɗa ma nayi da shi din ma yaki kulawa yaki gane cewa ma da shi din nake yi sannan kuma haƙuri musamman mai da'awa ana so ya zamto mai haƙurin gaske mai haƙuri na ƙarshe shi ake nema mai da'awa ya zamanto kada ya zamanto mai faɗa wannan ba ɗabi'an annabi sallallahu alaihi wasallam bane kada ya zanto mai fushi, kada ya zanto mai zargi, kada ya zanto mai zato, wannan duk baya cikin layin mai da'awa, hakan nan kuma duk sauran duk sauran mutane. Kada duk a zamanto masu irin wannan ɗabi'a ɗin. Eh, qabla luqufi ala yaqini ka dinga zato kana fassara mutane gabanin ilimi na yaqini ya zo maka tabbas ga abin da ake nufi din. zalika saboda haka ne ma ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki yake faɗa fi suratul nun a can nun yace wala takun ka sahibul huti izna da rabbahu wa huwa magzun kada ya kasance kamar ma'abocin kifi shine dai annabi Yunus eh kada ya kasance kamar ma abocin shi izna da lokacin da yake kiran Allah yake roƙon shi wa huwa magzun yana cike da bakin ciki dalili ya riga ya fassara jama'an shi kafin fassarar ya zo masa ya riga ya yi gajin haƙuri kafin gajin haƙurin ya zo saboda haka sai ya fita ya yi fushi kafin rashin fushin ya zo saboda haka sai ya fita ya bar su To kaga wannan wato darasi ne mai girma musamman ga masu wa'azi da masu da'awa zuwa ga addinin musulunci. Insha Allah za mu tsaya za mu tsaya akan wannan kissa ta takwas gobe za mu dora kan kissa ta tara abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh